أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينقوى مسلمي أيومنا أشرين بكوي قوة بكوي هجرة منظى الله صلى الله عليه وسلم دق مكة زوى مدينة شكرة دبو تيد تريه أود ثلاثين بكوي da talatin da takwas afwan wanda ya daidai da ashirin da uku ga watan hudu miladiya haihuwar isa ɗan maryam alaihi salam shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai a satin da ya gabata muna bayani a cikin aya ta talatin da biyar zuwa talatin da shida a cikin suratun nisa' saboda mun ɗauko bayanai masu muhimmanci lokaci ya muna halinsa don haka insha Allahu ta'ala a yau ma za mu tashi a farkon wannan aya mu gani domin akwai abubuwa masu muhimmanci waɗanda an wajibi a kanmu dole mu yi bayani a kansu kafin wannan akwai tambihi guda uku da nake son na yi tambihi na farko shine cewa akwai waɗansu fatawowi da suke nan suna yawo a cikin yamai waɗansu mutane suka kawo waɗannan fatawowi ba mu san daga inda suka samu waɗannan fatawoyin ba to yana da kyau fatawa wadda take mummuna tana zahin yaɗuwa cikin al'umma kuma mutane suna karɓarta shine wani a nan yamai aka ce ya yi fatawar cewa idan mahaifiyar mahaifiya ta mutu ‘ya'yanta idan za su yi gado za su yi gadon dukiya daidai ne amma in mahaifi ne nan ne za a yi lizzakari misul hazbil unsayi to kaga wannan na farko in ma dai ya kasance ba a yi karatu ba ko kuma turawa suka ɗauko wannan domin mi domin ƙungiyoyi na kafirci suna ɗaukan nauyin fatawa mummuna cikin addinin musulunci don ta yaɗu ko kuma bai sani ba domin alƙur'ani abin da ya zance shine cewa idan mutum ya mutu bai da wanda zai gade shi cikin mahaifin shi ya rasu sannan kuma wato bai da ɗa ko jika wanda zai gadonsa wannan mutumin idan ya zamanto ‘yan uwansa na dangin mahaifiya ta su za su gade shi waɗanda suke uwa ɗai li'ummi su ne an kace in za su yin gado fahim shuraka ofis shuraka za su yi tarayya to amma nan kaji an kace in uwa ta mutu to shi bai jiya ba kilan ko bai sani ba ko bai fahimci ayar ba ko bai fahimci hukuncin ba amma ya ji ya bada fatawa da wannan don haka sai an yi hasara wannan fatawa ba haka ba take in ma an yi ta kan jahilci ko an yi ta don saboda daga an ce in mahaifiya ta mutu musulunci ya ce a raba daidai kaga za a zo ga mahaifi daga nan shikenan an rusa addinin musulunci fatawa ta biyu wani ya zo shina yawo da wata fatawa wai idan mutum ya auri mace bayan ya auri wannan mata sai aka yanka mata sadaki amma ba a kai ta ba sai saki wannan mata to zubi ne ne hukunci sai ya ce musulunci ya ce ba ta da sadaki shikenan wannan mata ba ta da sadaki to kaga wannan ya jahilci alqur'ani aya ta alqur'ani qarara mi tace wa in tallaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidah فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وإن طلقتموهن إذا كك سكماتا من قبل أن تمسوهن كافين كشافيس ما أنا كنا وتكتاكيس ما أكيت جدا كبا كابيا صداكي وقد فرضتم لهن فريضة كما كن ينكي مسو صداكي mace ce ka kai sadaki aka daura mata aure kafin a kawo ta kaga ba ta yi ma ka sake ta sai Allah ce to fa nisfu ma farattum za a raba sadaki kaso biyu gida biyu ita tana da rabi kana da rabi illa an yafuna sai in su matan suka yafe aw yafu alladhi bi yadihi uqdatun nikah ko ko shi wali ko miji shi ya yafe to kaga musulunci ya bata rabi shi ko ya ce bata da komai kaga wannan fatawar za a yawo da ita ita ma don suka zuwa ga musulunci a ce kashe musulunci ya ci amanan mata kun san haka ne kullun suke yawo da irin waɗannan fatoyin da banza to don haka wannan fatawar ita ma ba gaskiya bane sannan kuma abu na uku shine abin da ya shafi wata magana da muka yi kan wani bature da muka ce ya kamata a kama shi a zuba mai isanci a kunna mai wuta to na san waɗansu abin ya tayar musu da hankali ko ba haka ba duk da yake akwai saɓani tsakanin malamai shin ya halatta aima wani mutum azaba da wuta wani ya ga kamar da muka yi wannan magana da muka faɗa babu wani dalili akan ta ba haka nan bane na farko muna iya cewa malamai su yi saɓani kan wannan qadiyya shin akwai halin da ake iya kashe mutum da wuta a musulunci ko babu waɗansu malamai kamar wanda ya luwaɗi suna ganin ana iya kunna mai wuta saboda Allah ya ce waɗanda suka luwaɗi wa amtarna alaihim hijaratan min sijji ko ba haka ba waɗansu kuma suna ganin mutumin da ya kunna ma wani wuta ya kashe shi da gangan shi ma za a iya kunna mai wuta to waɗansu suna ganin cewa a'a kawai dai in mutum ya kashe kashe shi za a yi a sa takobi ko bindiga a halbe shi to alal aqal muna iya cewa akwai riwayoyi ma daga sayyidina ali waɗanda suke nuna cewa shi'a na saba'iyya da suka ce ali shine Allah wasu riwayoyi suna nuna cewa ya sa a waɗannan mutanen an tattara su ko gidajen su an kunna musu ta an kona su to ba za mu ce ba alal itlaq za a yi wannan aikin amma dai wannan baturen da ya aikata wannan aiki mu inda ya shiga hannun jama'a kafin a fitar da shi daga cikin ƙasa da shi da karen shi gaba ɗaya hukuncin su a kashe don ya kashe mutum wannan walakanci yayi yawa cikin kasashen mu Allah subhanahu wata'ala ya rufa mu asiri malam ina ganin za mu tashi واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا نعم كافين wannan wani malami shi ma ya bada fatawa a nan yamai a nan yamai yake cewa wai ahlus sunna suna iddia'in koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka idan goma na ƙarshe suka shigo bai halatta ba mutun ya taki matarsa domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an ce in ashrul awakhir suka zo yana yin itikafi shi ko an ce wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid kaga wannan tsantsan gurin jahilci ne domin ba kowa bane zai yi itikafi ina fata an fahimci to wanda bai cikin itikafi kai ka ce ba zai saki masa ila ka samu wannan dalili Allah ya ce uhilla lakum laylatas siyami rafathu ila nisaikum kaga wannan duka waɗansu mutane ne da suke son sai an ce musu malamai dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi ya faɗa na Abdullahi ibn Amr yake cewa inna Allah la yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min an-nas Allah ba zai cire ilimi lokaci guda ba na ana nufin ilimin addini amma yaya ne Allah subhanahu wata'ala zai karba shi walakin yaqbidu al-ilma biqabdi al-ulama Allah zai karbi ilimi wato zai amshi ilimi lokacin da yake karbi malamai babban malami ya mutu babu wanda zai karbi wurinsa sai a wace ana malamai suna ta tafiya ana dariya ana ta jin daɗi ko ba haka ba babu waɗansu waɗanda suka je su nemo ilimin ba a damu da karatun ba sai ya zamanto mutane shi kenan suna nan suna ganin kamar in malami ya mutu ko ko in ba a yi karatu ba su ba ta ci su ba to shi kenan hatta idza lam yabqa aliman sai an wayi gari babu wani malami tsayayye masani mai jin tsoron Allah to ittakhadha an-nasu ru'usan juhalan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai mutane su riki ru'usan na an ce ru'us jam'i ne na aras kawuna ko ba haka ba to inda yafi wato daraja ga dan adam shine kai ko an ce kai kaza ana nuhin dukkan jikin ko ba kan ba sai ka ce ina da kai goma na saniya ba wai kana nuhin kanu goma na saniya ba a saniya guda goma gare ka to juhalan waɗanda suke jahilai fa su'ilu sai a tambaye su fa aftau bi ghairi ilmin sai su yi fatawa ba tare da ilimi ba fa dallu sai su bata domin sun yi ma Allah ƙarya wa adallu sai su batar da mutane wannan hadisin imamul bukhari da imamu muslim da sauran malaman hadisi sun fitar da wannan hadisi da haka irin abubuwan da muke gani yanzu suna nuna cewa lokaci ya fara bayyana saboda fatawowin da ake basuwa ana gina su ne ba akan ilimi ba kuma ana barin suna shiga gidan tele da gidan radio don dama ana son al'umma ta bace daga addininta Allah ya gane da mu Allah subhanahu wa ta'ala ce wa abudullah ku bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai wannan aya tana da alaka da ayoyin da suka gabata ina fatan kun fahimta an yi bayanin hukuncin aure an yi bayanin hukuncin wato haƙoƙin marayu a nan sai aka zo aka haɗa shi da ibada domin musulunci ba wai a je a yi sallah ba ne kawai dole ne sai an haɗa da mu'amala kamar yadda muka ɗauki musulunci a zo a zauna a yi sallah an gane ni a bar hula da gemi a ɗage wando shi kenan musulunci ya ƙare a'a sai an daina ƙarya sai an daina cin amana sai an daina cin riba islam musulunci shari'atan wa aqida akwai aqida akwai shari'a akwai mu'amala haka ne zamu yi musulunci ya tuka amma ba mu ɗaukar kawai sallah mu ce ita ce addini domin wannan shine abga mu cikin banda domin ma'aikacin gwamnati yana ganin in yayi zalunci wannan bai da alaka da addinin sa dan kasuwa yana ganin in yayi zalunci wannan bai da alaka da addinin sa mutum na kokarin sallah amma mahaifin shi bai mutunta su bai dauke su komi ba a'a to wannan shi yake nuna mana cewa ayi ayi ibada ta aqida domin aqidar ita ce za ta wato baka kuzari da ƙarfi na ka aikata abin da Ubangiji ya umarce ka. Wa abudullah ku bauta ma Allah, wala tushriku bihi shay'a kada ku haɗa Allah subhanahu wa ta'ala da wani abu. Kaga nan wannan wala tushriku bihi shay'a nahi ne, domin ibadar Allah ta tatta wadda Allah ya umarni da ita, ibada ce wadda ba ta tare da riya ba ta tare da shirka. To amma sai ka wala tushriku bihi shay'a don ya fito maka da ikhlasi karara. wanda duk bai da ikhlasi yayi shirka duk wanda yake da ikhlasi kuma bai yi shirka ba ina fata an fahimce ni shirkan nan ita ce laifi mafi girma shi yasa Allah mai hikma ne bai umurni sai da abu wanda yake mai amfani bai hani sai daga abin da bai da kyau shirka kafirci ce shirka tana sa wa dan adam da wuma a cikin wuta girmanta ya sa Allah bai gafarta ma duk mutumin da ya shirka inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha sannan kuma Allah subhanahu wata'ala sai da joro annabawa gaba ɗaya a cikin suratul an'am yace in sun yi shirka Allah zai zubar da aikin su wa tilka hujjatuna atainaha ibrahima ala qaumi narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim wa wahabna lahu ishaqa wa yaqub كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وعلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وإخوانهم وذرياتهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لا حبط عنهم ما كانوا يعملون dukkan su Allah ce da sun yi shirka Allah bai karɓa komai gare su to kai wane na ya baka dama ka je kai shirka kuma ya ce ma za ka shiga aljanna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi da kanshi mi Allah ce mai walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik la in ashrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna min al-khasirin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an yi wahayi zuwa gare ka wa ila alladhina min qablika an yi waɗanda suka gabace ka la in ashrakta da zaka yi shirka la yahbatanna 'amaluka da aikinka zai ɓaci gaba daya kaga wannan ya kamata mu gane cewa shirka abu ce mai girma amma kuma sai mutane suka ɗauke ta abin wasa hadisi ya tabbata daga Jabir dan Abdullah sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Abi Hurairah riwayoyi daban-daban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ataka hinan duk wanda yazo wajen boka au arrafan ko yazo wajen mai bada labarin gaibi shine arraf sifa ce ta wato ma'rifa fa'al mai tsananin nuna sani faqad kafa saddaqahu bima yaqul ya gaskata abin da yake faɗa faƙad kafara ya kafirce ma ko ko wata riwaya faƙad bari abi ma unzila ala muhammad ya barraga abin da an kasabkar ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi ingantacce ne imamul bazza ya fitar da shi sannan kuma hadisi ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga sashen matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba'dhu azwajin nabiy sallallahu alaihi wasallam da an ce ba'dhu azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam ko ba a faɗi sunansu ba hadisin ya inganta domin wannan yana daga cikin abin da ake cewa mubham ba a faɗi wanne ne rawi ba to amma jahalatu sahabi la tadur in ya zama to sahabi ne aka ce ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce magana ta kare don Allah ya yarda da su in ka ji an ce ba yarda da wannan riwaya ba sai wajen dan shi'a ina fata an fahimce ni domin shi mai manzumatul baiquni ya ce wa mubhamin wa mubhamun ma fihi rawi lam yusab hadisi wanda ake cewa mubham shine wanda akwai wani rawi wanda ba a faɗe shi ba sai a ce an rajulin ko an shakhsin ko an imra'atin to in ya zamanto aka gano imra'atikin nan ko rajulin sahabi ne to hadisi ya inganta in ba sahabi bane to nan sai an yi bincike to sashen matan manzo Allah suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man ata arrafan duk wanda ya zo ma boka ko mai faɗin gaibi fasa'alahu an shay'in sai ya gaskata shi akan abin da ya faɗa a wata riwaya ba a ma kawo wato fasaddaqahu sai gaskata shi a wata riwaya ba a kawo fasaddaqahu ba sai an ka ce lam tuqbal lahu salatun 40 laila ba a karɓar sallah tai kwana 40 imam muslim ya fitar da wannan hadisi wata riwaya an ce ya gaskatar da shi da ya gaskatar da shi ya kafirta to amma in bai gaskatar da shi ba zuwa ka tambaye shi sai malamai suka ce akwai tafsiri in ka zo ne don ka tambaye shi dan ka ƙaryata shi ko dan ka nuna ƙarya ta yi to nan ba za a ce ka abin gaba ka kafirta don akwai da suke nuna ma boka ƙarya shi ko ba ka nan bane to amma in ka zo ne da niyyar shakka kai dai baka zo ba ko za ka kasance shi ko ba za ka kasance da shi ba ka taho da taraddudi to dan sallah ta kwana arba'in ba za ka karɓa gari ka ba to muku yanzu ka kare shirka ga tana ana yi cikin ƙasa ana aikata abin da aka ga dama kowa ya yi shiru ga tanan ɗaukar nauyin ta ake yi yan jarida ake turawa a hidda birije cikin ƙasa a tura don aje a aikatar da shirka a cikin garuruwan ƙasar Nijar wanda kowa ya san garuruwan da ake yi nan cikin yamai mun jiya ba wannan sancin sati da ya gabata karce sun yi guda goma da za a yi sannan kuma masalata duk shekara ana yi sannan can maraɗi namun cimilin da sunan garin ana yi sannan kuma can wajen arewa bagaji shi ma ana can ana aikatawa duk shekara kuma gwamnati ka ɗaukar nauyi kuma katrovin na fursa musulmi duk wanda ya je wannan wurin fasaddaqahu bima yaqul wani ya ce lalura ce kaza ne kaza ne ku da kun ka sani in kun je gaba Allah koya ma Allah bayani Allah subhanahu wataala ce to wabil walidaini ihsana iyaye Allah ya umurce ku ku kyautata musu domin mi domin su ne sanadiyar zuwarka a duniya su suka sha wahalar ka Allah ya ce dole a kyautata musu wanda kuma wato iyayen nan su ne fami ta harko da ɗan adam ke tashi a cikinta kafin ya zamanto mutumin karce kafin ya zamanto mutumin gari kafin ya zamanto mutumin jiha kafin ya zamanto mutumin ƙasa kafin ya zamanto mutumin kontina kafin ya zamanto mutum na duniya sai ya fara daga gidansu to su ko iyayen nan daga su ake samun tarbiyya ta farko in an samu tarbiyya daga iyaye za a ci nasara in ba a samu tarbiyya daga iyaye ba an halaka to shi yasa makiyan mu kullun abinda suke kokari su ga sun tarwatsar da tarbiyya ya zamanto ba gaba ba baya kowa na cin inci gashin shi a cikin gida shikenan halaka ta tabbata ga al'umma shi ne abinda turawa suke kokari suke kokarin su kai mu gare shi to sai dai yana da kyau akwai wasu abubuwa guda biyu da kamata mu fahimta zuwa uku na farko shine cewa akwai hadisin da muka yi bayani cewa wa ya kamata in kyautata ma aka ce mahaifiyarka wa ya kamata in kyautata ma mahaifiyarka wa ya kamata in kyautata ma mahaifiyarka ko ba ka nan bane to ana akwai abin da ya kamata mu gane saboda turawa suna zuwa ta wannan damar saboda su cuta muna abin da ake nufi kyautatawa daban da'a daban an gane ni kyautatawa daban da'a daban wato Mustafa al-Adawi ɗaya daga cikin manya-manyan malaman Misra yayi wani littafi fiqhu ta'amul ma'al walidaini fiqhu na yadda za ka yi mu'amala da iyayenka to akwai abubuwan da suna da shubha baka iya fahimtar su na farko shine kamar in mahaifiyarka tana da lalura mahaifinka na da lalura ya kamata ka biya musu bukata to wa ya kamata ka fara yi ma mahaifi ko mahaifiya nan wajen kyautatawa mahaifiya za a kyautata ba ko ba haka batun da Allah ma ya, ya bayyana wahalar da ta shawo sainal insana bi walidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amay to amma lokacin da za a da'a in an ka ce za a da'a to nan za mu kalla abu na farko ba a yi ma iyaye da'a in yi zamanto abin da suke so ya saba ma Allah ko ba haka nan bane wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma to in ya zamanto ɗaya daga cikin su yake son ayi da'a ɗaya daga cikin su yake son a saba ma Allah to nan ba a kallon mahaifiya ko mahaifi idan mahaifi yake son a bi Allah mahaifiya tana son a saba ma Allah wa za a bi mahaifi idan mahaifiya take son a bi Allah mahaifi yana son a saba ma Allah wa za a bi idan suka umurce ka da abu nan tazahumul huquq mahaifiyarka ta umurce ka kaje ka siyo mata abu kasuwa da safe mahaifinka ya umurce ka kaje ka siyo abu da marece yana yiwa a hada ko bai yiwa da safe da marece yana yiwa ko to idan suka umurce ka da da'ar Allah amma kuma abin nan ya ci karo da juna da nata da nashi wa za a yi mabiyayya ha a yanzu abin da suke so duka bai saba ma Allah ba shi ne muke tambaya eh ban ji ba lokacin da mahaifinka ya umurce ka da abu mahaifiyarka ta umurce ka da abu kuma abubuwan nan sun ci karo da juna bai yiwa a yi su lokaci guda kamar onzer tsohuwa ta ce za ta aike ka misali habu bene to shi kuma tsoho ba habu bene zai aika ka ba zai aike ka aeroport kuma onzer eh na tsoho ko na tsohuwa to a nan ku saurara ku ji ku saurara ku ji ba harkar gaugawa ba ce ina son ku fahimta da kyau kuna gane ni a nan dole kuna fahimta ta nassoshi ne shi yasa malamai ba su littafi haka ga banza kawai an gane idan umarnin tsoho ya ci karo da na tsoho wato na tsoho za a yi kun san dalili saboda kai karkashin mahaifiyarka kake ita ko tana karkashin mahaifi ita bai cancanta gare ta ba ta saba mishi dole ta mai biyayya in ci bakin sabon Allah ba kun fahimci wannan da kyau dan nan shubha ce sannan kuma sai mun yi hattara har yanzu cikin yi ma iyaye da'a mata idan mijinta ya hana ta ta fita mahaifinta ya aika ta fitowa za ta yi mabiyayya miji za ta yi mabiyayya to mu kuwa lokaci bai yiwa an gane ni sai su kashe ma aure alhali ku sun saba ma Allah anan ita mace da'ar iyayenta ita ce ta farko lokacin da bata yi aure ba daga lokacin da ta yi aure ta haita daga gare ku to shi yasa iyaye bai dace su duka nuna gatan su ba ga ƴaƴan su mata bayan suna gidan aure in kai yi haka ba za a yi zaman lahiya ba sannan kuma ko zaman ya dore to shi mijin ba zai rika ganin kimar ka ba don bai dace kai ma mutum katsalandam cikin al'amuran gida ne ba yadda ba ka son kai ma da aka baka ai ma katsalandam a cikin gidanka amma da wuya ka auri diyar babban mai kuɗi da wuya ka armi diyar babban mai mulki da wuya ka armi diyar babban malami in ba shi da jin tsoron Allah ba da wuya ka armi diyar babban fami masu jin kansu ka zama na lahiya dole sai sun yi kokarin su nuna maka kai baka isa ka tafiyar da gidanka ba amma su a gidansu suna da irin su kai to wannan shi ke kashe aure da ka nuna ma wato mijin yarka ka fi shiga ta gare ta to aure nan da wuya shi ci gaba Allah bai umurce ka ba kawai ka bayar ka bayar kai ma an baka shi ma zai bada wani wuri haka ne za a tafiya in yace ba ta fita ko kana likita baka da izinin ka ce kai ka aika kace ka tsaho waye baka wani izini gida ne take shine an kace ya ba ta izini kai kuma miji ka kai da amfani da wannan dama ka ce ka cutar da ita kana ta ga yan uwanta ina fatan kun fahimce ni wanga wato abu ne wanda yana da alaka da wadannan ayyukan sa ni kawo shi to dan haka mu sani cewa wannan amana ce turawa yanzu suna kokarin yakar mu saboda sun gane mutumin da ya tashi da tarbiyya yake biyayya ga mahaifin shi zai yi albarka to shi yasa duk abin da suke kokari su nuna muna iyaye ba su da iko akan ƴaƴansu gashi nan Allah ya gaya muna ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara ahlikum har iyalan gidanka sun shiga cikin mataka tana cikin ayanka ciki amma sun ce a ai ba za a yi musu biyayya ba hadisi ya tabbata a cikin sahihul bukhari da muslim daga abdullahi dan umar Allah ya kara yarda a gare shi yake cewa wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi kowanne daga cikin ku mai kiyayewa ne wato an bashi kiwo ne kuma Allah zai tambaye shi akan kiwon da ya bashi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace fal imamu alladhi ala an-nasi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi shugaba imam an ce ne imam ba mai bada sallah ba an ga shugaba shugaba wanda yake an bashi shugabancin al'umma za a tambaye shi ra'in mai kiwo ne wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi za a tambaye shi abinda aka bashi iko war rajulu ra'in ala ahli baitihi mutun an bashi kiyon iyalan gidansa wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi kuma Allah zai tambaye shi to amma mu yanzu turawa abinda suke so a karbe wannan kiyon da aka baka na matarka da ‘ya'yanka ko ba haka ba sai ya zamanto su ne za su gudanar da shi sai a yi rayuwar dabbobi kowa abin da gidamai ke aikatawa ina fata an fahimce ni ita ma mace mi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zawjiha wa waladihi wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha mace ita ma an bata kiyon gidan mijinta da 'ya'yansa tarbiyyar da za ta yi musu wa zai musu tarbiyya ita amma an ce mata kaza an kai ki cikin kuku an aji ba ki aiki ba ki jin daɗi sai ta fita ta tai zuwa wato aikin sekretariya tana tarban maza su ko ɗiyan nata a ɗauko wani namiji ko wata mace ta fuke mata ɗiya to ita wagga ita ko in ta haihuwa zai fuke mata ɗiya ko ko irin na gwara za mu yi da sauran arna inda ba fahimci musulunci ba mace ta tayi ta fake shago tana neman tana neman kuɗi tana dako tana noman doya kai kuma namiji ka zo ka sa zane kana yi kana yi ƴaƴa kana kana renon ƴaƴa an ce an ba da izini to ya an kai wani na yake da izinin kai matarka da ƴaƴanka ce shine zai tsara ma yadda zaka gudanar da rayuwa ba kai ne zaka ba ta kai yadda zaka yi ba sannan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da cewa wa abdur rajuli ra'in ala mali sayyidihi bawan gidanka shi ma wato an bashi wato amana mai ciwo ne akan dukiyar mai gidansa wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi shi ma Allah zai tambaye shi ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kowa sai an tambaye shi amma muna nan muna jiran yan durwa de lom su karbe komi da komi mu zo mu ce ma Allah to Allah yan durwa de lom da yan siyasa da kasan mata na 2000 Allah sun yi karhin maza babu yadda za a yi da su da haka shi yasa muka sa musu idanu sai abin da suka ga dama wallahi tallahi baka ga ma Allah wannan Allah ce ku anfusukum wa ahlikum nara babu ruwan Allah dan dura dilo ko ka tashi ka kare kanka ka kare iyalinka ko kuma ranar tashin alkiyama ka san amsar da zaka ba Allah subhanahu wataala to shi yasa nake so ƴan uwa musulmi wannan lokaci ne wanda ya kamata mu gane inda tura suka sama gaba ba kowane irin mai da'awa ne yake iya tunkarin wannan zamani da muke ciki ba tarbiyya ta gurɓace a ƙasashenmu tarbiyya ta gurɓace a ƙasashen turawa su wajen su ta rige ta lalace to mu kuma yanzu al'amuran ga sunan sun zo sun yi muna ƙememe su da sun su halaka ga misallai dan suna bayyana yau da gobe ƙasashenmu irin abubuwan da muke gani a turai wani malami ya rubuta wani littafi ya sanya mai suna aljudranz mutasaddi'a wato ginunukan da suka zube suka risbi yake bayanin cewa abin mamaki abin mamaki wani mutum ne an gane ni daga cikin mutane kasashen musulmi ya je turai yana tukin mota bai ga wata tsohuwa ba za ta gitta sai buge ta da aka je aka duba sai aka ga wurin da mutane masu tafiya ka suke bi ita ce saboda tsufa ko kuma kaddarori ta gitta kenan bai da wani laifi sai aka sake shi to bayan ko sati biyu sai yana kwance cikin gidansa sai ji an kwankwasa masa sai ya bude kofa sai ga yaro matashi ya ce to sai yana jin tsoro don an ce dan wannan matar yana son ya zo ya ganshi sai ji tsoro kilan zai zage shi zai ci mutuncinsa zai yi mai kaza almuhimu da ya bude ya ce mai tafaddal sai ga yaro yana murmushi yana dariya ya ce shi abin ya bashi tsoro ya zo ya kama ruwa suka zauna sai ce mai abin da ya sani zo na zo ne in yi maka godiya mutumin da anka anka anka anka kaɗe mahaifiyarsa wai shine zo ya mai godiya ya ce dama ta jima tana bani wahala na jima tana bani wahala wallahi ka huta shi kuma yanzu kaga asirin sa har da kuɗi tabbani ba haka Allah shi ba albarka yace ran nan wallahi ya kasa kwana abin da yake faruwa a turai a turai wannan kissar real ce su suka buga ta cikin jarida a cikin jarida ne shi wanda mutum wanda abin ya faru gare shi to in ka zo kasashen mu yanzu wannan ita ba gata nan ta zo ko ba haka nan bane yanzu mu ma tarbiyyar gata nan abin da aka so kowa yake aikatawa nan ya mai wani mai kuɗi da ya mutu iya ne suka ce rabin masallaci ba ba ba abin nan bane ba ba cikin gado yake ba aka ga za su buga masallaci aka saye aka ce nawa ne aka sai rabin masallacin akwai waɗanda da baban su ya mutu masallaci suka ce za su buge nan cikin mai aka yi shi sai da aka ce masallacin sannan aka bar shi mutum ya bar gado dama bahaushe ya ce tsaya ga da tsohon bashi to su suna ganin wannan hilin baban su yayi musu kadagi saboda ya je ya sanya shi cikin masallaci a cikin mai an kai wannan sannan kuma wani mutum ɗan ƙasar afirka gine konakiri yana da ɗa a France sai ya je zai bugun shi ko ɗan taba shi ne ya yi dama su can da ka taɓa yaro sai shi waya sai ya waya sai police suka zo suka sa shi gaba aka sai mai tambayoyi na iska na walakanci ƙarshe dai sai da ya bari ba kansa ya ce ce ma yaron to za mu je gida Afirka mu je mu ga jama'a sai ce to babu laifi malam suna sabka da aeroport da cikin jirgi ya fara tika mai kashi ya tika mai kashi na bala'i ya ce mai to nan Afirka ce ya aje shi can sannan ya koma saboda can baka da izinin ka buki dako naka ne sai su amshe shi tambadadin banza da sannan kuma daga cikin abubuwan da muke gani a nan a nan a nan a nan yanzu matasa masu kuɗi ‘ya'yansu suna yin alkawalin duk wanda ya fara ba su labarin mutuwar mahaifinsu za ku ba shi free na musamman billahi da akwai su wani ya ce duk wanda ya fara faɗa min mutuwar mahaifina wallahi shi na da free na shi na kanshi a nan akwai su suna nan kuma sun shirya waɗannan abubuwa ko babu su akwai su a cikin mu mun san wasu daga cikin su waɗannan tarihin da muke ba su wani kuma da ya je neman kuɗi ba haifinsa na da kuɗi ya hana masa ya je shina neman kuɗi ko ba ka ba sai aka ce mai to aka buga mai waya kar kar lafiya aka ce mai wane hawa daɗa sai ka zaburo tsoho Allah ya yi wayi ne ya ce Allahu akbar ya ce giwa ta kai ƙasa za mu ci nama ya ce wallahi ka a yi rabon gado idan aka yi rabon gado ban zo ba wallahi ban yarda a nan Nijar an ka yi shi wani gari na ban so in faɗi sunan garin billahi lazi matasan mu kun ji irin abubuwan da muke gani kaga mutum wai yana ce ma mahaifi ne mai kuɗi sai kaji an ce mahaifi ne ya biya cikin mota sai an ce kaga mai gadi kaga mai tsaro wai tsaron dukiya ne shike musu gadin dukiya ne yake musu billahi allazi la ilaha illa huwa ha tarbiyya ta lalace ƴan mata ga sunan ɗauka ake yi ana lalata su akwai wata shari'a da aka yi nan Nijar an kai wannan shari'a kuma na san garin da an kai ta kuma na san justice da an kai wannan shari'a wata yarinya ce wani sai mata moto su kai alkawari zai yi mata taki ko ɗari da ashirin a kan wannan mutu ana tsakar tafiya an kai ko sittin da wani abu na tagga cewa ba za ta iyawa ba shi kuwa kai karata justice aka zo justice ya an kai magana an kai sai mata mutu ko da jika ɗari uku da hamsin zai mata taki ko ɗari da ashirin ko nawa ne yanzu kuma ta ce ba ta yarda yuje ce to ko ta cika mai sauran kuɗin shi ko kuma ta cika mai sauran alƙawarin da suka yi a Nijar an kai wagga kuma mu mun san garin da an kai cikin justice da an kai wannan a saboda mun gane abin ba dole ne sai an san inda za a fito waɗannan al'amura kuma kuna ganin matasa suna zuwa fisin da wajen picnic suna mutuwa ba rama kwanakin nan ma ba wuce wata shida ba akwai suka je sun suka mutu amma mu yanzu nan gashi na kuna cewa zahi ya yawa cikin ƙasar Nijar kaza kaza kaza kaza wai ana so Allah shi ruwa Allah shi muku ruwa ku taimaki isa ku yi picnic shi da abin da kuke son ku yi ma Allah a yi ruwa don ku bauta ma Allah ku je ku yi ruwa ko ku an yi ruwa ne don a je a yi picnic a yi shashanci a yi tsara ga auren jinsi ya faɗo ƙasashenmu ko ba haka bane ana yi auren jinsi gashi ya faɗo ƙasashenmu kwanaki wani ɗan daudu na Nijar ya yi magana nan cikin Doce Bele da BBC yake cewa su ana takura musu kaza kaza sai ce to kai ba ku hitowa yace a ba su hitowa karo suka a kashe su yace amma kuna da kungiya ce suna da kungiya kun kai ku da faɗa bace sun kai su 50 cikin Nijar an kai haka kwanakin ga cikin satin ga a Zaria an ka kama waɗansu za su yi auren jinsi guda namiji zai auren namiji aka kama waɗanda suka je wato auren su kuma auren suka gudu a Kano ba raba wuce wata shidda ba kuma aka yi kama waɗansu da su yi auren jinsi guda a ƙasashen mu ne ake yin waɗannan abubuwa ga fima ana aikatawa cikin Niger miliyon 300 gwamnati take ba masu yin fima musabaka ta alkur'ani miliyon guda bikin karuwai da 'yan daudu na duniya ya yi musabaka alkur'ani shekara 299 domin miliyon ɗari uku an ba da miliyon guda kenan sai an yi ɗai ɗai ɗai so ɗari uku sai an yi shekara ɗari uku ana musabaka a Nijar sannan ta kai daidai fima guda biki katrovendina percent ya buga matasan mu ga su kuna ji yara ana zaune sai kaji an ce su ya ce shi wallahi American ne kawai baban shi ne don kadagi da izgili ya aihe cikin Nijar paske shi American ne don me za a aiwa ta cikin Nijar abubuwan da mun san su sannan kuma karawa da karo suka jace ya san bai ya san bai daukar nauyi na aihin ni na aihin banda aihuwa ya san bai daukar nauyi na zai aihuwa ta ya kamata ya zamanto kahin ya aihin ya ajiye dukiyar da zanci paske ni irin wanga wahala ban son insha insha wahala ko ba haka ba ga manyan mata sun lalace matan manya sai ɗauki otel a sai da yara ana lalata da su su directrice directrice ana ɗaukar yara matasa a biya su kuɗi su kuma su je su biya ma 'yan matan su bukata ko ba haka nan bane ko mace ta ɗauki gida saboda tana da gidanta ta dinga ɗaukar yara tana zuwa tana lalata da su to ina na wannan al'umma za ta ci gaba mata da ‘ya'ya suna ma mahaifansu mata tana ma miji fatan shi mutu ko ba haka ba ‘ya'ya suna fatan mahaifinsu ya mutu yau masu kuɗi da yawa ba su iya cin abincin cikin ƙasashen gadamu gidajensu sai su daka ma kwalba su baka ka cika mutu shi yasa nan bakin rumfo isi jima ko ta mace duk manya manyan alhaji nan suka zo ci abinci yan ce mai alhaji baka ci abincin ka gida abincin gidan ka sai ce kai wane ni baki saboda ya san suna jiran shi yanzu yanzu in ya ci ya ci fazon sai lahira ko ba haka nan bane ba ka sashen mu dai ba wani balarabe shi baka ta faru gare shi wani balarabe ne adda yaya shikenan da mahaifinsa sai ya dauki tsoho ya kashi can irin dakin nan da aka yi bayan gida ya aji wata rana ana nan zaune sai dan shi zo ce baba yace yace wata nawa ya saura mu samu mu kaka inda wancan tsoho kai ma ka zauna can yace kai kai kai kai yace lamari ya baci tunda tsoho na can sai dai ayi abinci a tura mai sai yace to a hiddo tsoho kaga inda Allah ya gwada mai wa'azi tun da nan ƴaƴansa abin da za su yi masa kenan to mu ko yanzu in ka sa falakol kana da minti nawa za ka yi hira da ƴan mata amma mahaifinka ta albarka ta hada maka sadala ashirin ko ka hidda cikin minti ɗari da za ka magana da budurwarka ka kirai mahaifinka ka ji lafiyarsa ba shi da yake aikatawa ba to wannan duk irin abubuwan da suke cewa ne ko ka ji a ni in dai don tuwon kanar ka bani ni ina bar ma gidanka ni in dai don tuwo na da ake bada ake bin waɗanda abubuwa ni ina bar ma gidanka kaf wace abin da zai gaya maki ya za ka yi sai a ce lokaci ne yanzu wani lokaci ne yanzu tarbiyya za a cewa babu tarbiyya za a lalatawa ta ƴaƴan tarbiyya muke kallon waje na turawa za su kawo da tarbiyya su su lalace sannan kuma su kawo da tarbiyya cikin gidajen mu wani da aiki na yaushe mutumin da bai da abu zai baka shi bayyi wannan abin bayyiwa in dai don tuwon ka naka bari sai ka ja shi in dai don tuwon ba a matsa bai wai tuwon ka ko kuma ta shi da kake ci suwa ko kaza ko kaza shi ba za ka matsa bai ba shi don mi zaka nuna mai abin ga mina na kai mai amma shi ya manta da aka nemo sadaki aka haife shi ta hanya halal aka towa mai asirin da duniya babu wanda isa shi towa mai wannan banda mahaifin shi inda an haife ka ta hanyar fitsara da sai ka ji an ce ma shegi ko aure ba a baka amma kai a haife ka ta hanyar halal kace ni an kai maka ba ai ma komi ba jira za a yi maka to shi ya samu ke kira kwanakin nan irin rigimomin da muke ganin suna tashi tsakanin malamai da masu jagoranci da sauran waɗannan da ake ce ma intellectual ku kalli kanku ku da an matsayin wani abu yau yaya kun ka taso ka taso daga gidanku mahaifinka ya baka tarbiyya ya girmama ka ya yi maka komai amma yanzu ka samu matsayi ka manta kana son ka tura ɗiyan al'umma cikin halaka kai ne za ka ɗarme mafasikanci gindi cikin ƙasa a kawo muna karantarwar da ta saba mu aqida mu ta saba mu al'adudin mu shi yasa kuke ganin boko haram na tashi domin abin da ake karantawa su suna samun dama su ja hankalin mutane paske cikin philosophy an ce SPDA exist sai to waɗannan kafirai ne tunda aqida fir'auna ce ake karantarwa ko ba kadan bane masu inkarin Allah da su da fir'auna da dai SPDA exist abinda kowa ya san da shi ko jariri in ya musu kaja ce wayo Allah manzanni sun kace afillahi shakkun yanzu har cikin alamar Allah yake shakka haka zo ka ce mini exist da baka san akwai Allah ba amma mun ji ba da sanin akwai Allah to dole waɗannan tarbiyoyin na fitsara idan ba ku yi tsaye ba su za su sawar a yi ta samun matsala domin ya saba mu aqidan mu ya saba mu al'adan mu kuma a zo a tada mu da tashi hankali shi yasa ƴan boko haram sai su ce to kun ji abin da ake karantarwa yanzu ka dibi wai abin da ake karantarwa cikin abin nan economy familial ba a fassara mana menene economy familial sai sun kace santé sexuelle et reproductive pour les gens et adolescents santé sexuelle yadda aka samu lahiya wajen saduwa tsakanin ɗan da ya mace reproductive da samun wato karuwar ta dan adam yadda za a samu wannan furlejan adolescent na matasa yadda za a koya ma matasa kai kana nan kana cewa ahli sunna kace ga gebe ga komi ɗaya kana ta ana koya mata da ake fitsara kuma a ce a wai ba za a yi magana ba malamai suna kawo tashi hankali cikin kasa kai akwai bilayi irin wanga da ka kawo cikin kasa kai da ka karmi makahirci gindi ya za a yi Allah ya taimake ka ya za a yi kasa ta yi albarka ya za a yi mu samu matasan da za su tunkara kafirai indi haka za a tafiya to kun ga wancan satin sarkin Kano da wani emission da an kai cikin Deutsche Welle wata shi wai wani wai wani ustadu doctor ne wai professor ne da yake karantarwa a jami'a ta Bayero wa yace a sai adiba cikin wani littafi da ake cewa tuhfatul ashraf da tabaqat la ibn sa'ad da fathul bari ayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya armi Aisha wannan hususiya ce ta manzo Allah kuma ya arwar da diyan shi diyan shi a Fatima tana da shekara 18 dan haka a musulunci ba yarinya aure sai ta kai 18 wai professor da saboda an bar malamai ka su yi magana tunda an bashi diploma wa yace ma diploma shine ilimi wa yace ma diploma shine tsoron Allah ko ba haka nan bane shi ko sarkin Kano sai ya zo ya magana ya ce a tai adiba cikin tarihu tabari ai an nuna cewa Aisha ko da an ka aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an haife ta kenan da aka haife ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shekara goma ko ba haka ba yace to tunda manzo Allah shekara goma kenan kaga daga nan an haife ta an shekara goma kenan ko shekara uku aka bata da haihuwarta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shekara goma sha uku a Makka kaji sha shida ko to sannan yayi hijira da shekara biyu kenan da sha takwas aka kai ta shikenan yace a tai adiba cikin tabaqat na ibnu sa'ad a tai a tai adiba cikin tarihi tabari yace wannan ita ce riwaya da ya kamata a yi aiki da ita subhanallah kana matsayin jagora shin suna kake so a duniya ko ko kana son ka gama lahiya ne mutahi a tsari na ilimi imamu bukhari da imamu muslim sun ruwaito cewa tana da shekara shida ta aure manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ko mattafaqa alaihi al-bukhari wa muslim shine ake gabatarwa ko da an yi sabani bayan imamu bukhari imamu nasa'i ya ruwaito wannan riwaya imamu darimi ya ruwaito wannan riwaya imamu ibnu maja ya ruwaito wannan riwaya imamu ibnu al-jarud ya ruwaito wannan riwaya wato abu dawud al-tayalisi ya ruwaito wannan riwaya imamu ahmad ya ruwaito wannan riwaya imamu al-baihaqi ya ruwaito wannan riwaya hatta baqat na ibnu sa'ad da suke kafa hujja gare shi riwaya wadda ingantatta shine ya aure ta tana da shekara shida ta shigo cikin ta bakwai to yanzu duk sai mu aje waɗannan littattafai na sunna littattafai waɗanda suke magana akan wato addinin musulunci waɗanda an ka yarda da su sai mu koma mu ɗauki tarihi na imamu tabari shi imamu tabari ma kanshi bai ce duk tarihin da a ciki ba ingantacce na shi dai cewa ga riwayoyi nan in kana da ilimi kai bincike za ka gano da aka cewa da wata gaskiya ba amma yanzu duk hadisan nan sai mu aiki da su sannan kuma ya tuma yace ai alqur'ani yace sai sun kai shekara 18 dan Allah yace wa az wato wabtalul yatama hatta idza balagun nikaha ku jarrabi marayu sai sun kai wajen da su yi aure inda za su kai aure shekara 18 duk duniya ba taɓa jin wanda wannan tafsiri mai in ba shi ba ban sani ba ban san inda ya samu wannan ba sannan kuma ya koma yana soke soke soke burutsu cewa wai Allah subhanahu wataala ya ce amma a cikin suratu talaq ayawo lalle malamai sun istinbati dan Allah ya ce wallahi ya isna min al mahid min nisaikum in irtabtum fa iddatuhunna thalathatu ashhur wallahi lam yahidn to ai malamai sun istinbati tunda an ce matan da ba su kai haila ba ana iya musu aure tunda ba a zance idda sai an yi zance aure ku to kaga koyo aka haifi mace a musulunci za a iya daura mata aure sai to amma duk da ke malamai sun faɗi wannan kuma istinbadin su ya inganta amma dai ai ba a cewa kowa zai aikata kuma ba a bare dama kowa sai yayi abin da aikata Allah ya bada izini kuma kai kuma ka ce a ba za a yi ba na ina zuwa da cizo ku bari mu zo zuwa ga waɗannan mutane to ya an kai sai kuma ya kawo maganar Sheikh Ibn Usaymin yace ai Ibn Usaymin ya ce ko da annabi sallallahu alaihi wasallam ya auri Aisha tana da shekara kaza to ai ba a samun kai ba Aisha kace ba kuma ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kace ba ko ba haka ba shi Allah ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah kaseera Allah ya halatta sai mu kalli halaye ku ku zo ku ce za ku hada da wani dalili za ku hada ba ina fata an fice ni to ita ko bayan wannan magana sai wata mata ita ko ta yi magana ita ma ta ce ai yawan auren nan shine ke sa ana yawan mutuwa ƴan mata suna yawan mutuwa ko ba haka ba yawan mutuwa yawan jama'a ne in jama'a ba su da yawa ba a yawan mutuwa in jama'a suka yawa dole a yawan mutuwa ko ba haka nan bane sannan kuma suka ce wannan shi yake sawar wai ƴan mata ƙanana an yi musu aure suna yawan hitsari manya manyan doktoran duniya suka ce wallahi ƙarya ne a ce yi mata aure akwai doktor a nan minister Bela Sante ya kawo etude ya nuna cewa cewa mace don tana karba aka yi mata aure ta yi yohin tsari wallahi ƙarya ne. Munan duk lokaci su waɗanga da annan suna fafuta ga duk uwayensu da shekara takwas takwas goma goma an kai musu aure duk su yohin tsari ba. Dukkansu ta yi ka tambaya in baka yarda ba ta yi gidanku ka tambaya kai kakana ka an ka same ka duk ba a yi yohin tsari ba sai yanzu na da an ka ka kai yanzu na aka yi yohin tsari. To ku saurara ku ci. mu mun san dalilan waɗannan abubuwa inda suke tasowa kuma lokaci yayi wanda za a gaya ma mutane gaskiya kuna fahimta ta turawa su ne ba su son duniya ta zauna lahiya turawa su ne suke yakan musulunci kuma yanzu dole sai da ilimi za a iya taƙi yaki zancen ka zamna ba ka yi dogon bincike ba ba ka karatu ba ka karanta littattafan istishraq ba ilimi ne mai zaman kansa da ake cema istishraq karanta yadda turawa suka karanci kasashen musulmi da kasashen mu na Afirka ilimi ne mai zaman kansa in ma baka karance shi a jami'a ba ka samu littattafan shi ka karanta yana da kyau ka karanta labarai ka karanta tarihin duniya yana da kyau ka rinka sauraren information information ka san yadda duniya take ciki kafin ka yi raddi domin in kana zaune kullun gida baka sauraren labarai baka iya raddi ga kafiri wannan yasa suke kwaruwan mu kowa na so a ce mai malami kowa na so a ce mai mai da'awa baka karatu baka san inda an ka kulla ma duniyar musulmi sharri ba in ka zo kai magana sai ta zama to sharri ga musulunci abin da ya kamata mu gaya muku dalilan da duniya sa ta ki zama lahiya duniya ta ki zama lahiya matsalolin mu na cikin gida mun san su abin da yasa kasashen mu suke cikin matsala abin da yasa kasashen mu cikin matsala ga dalilai na farko ana ɗauke dukiyar al'umma mutum guda ya ɗauki kuɗin da da shi da jikokinsa duk ba za su iya ce waɗannan dukiya ba amma ga mutane nan suna aiki na wahala sai an yi da ƙyar sannan a hiddu musu haƙƙinsu wannan shine dalilin da ya samu ke cikin wahala don haka a yi ƙoƙari an san waɗanda suke ɗaukar dukiyoyin al'umma su maido dukiyar al'umma wallahi mutum guda in zai dawo da kuɗi zaka iske matsala ɗari da ake zance cikin ƙasar za a iya maganin ta sannan kuma a hana ɓarayin waje su ɗauki dukiyarmu domin muna ji muna gani saboda ƴan teren waɗansu mutane ake bari tura suna kwasar dukiyarmu gashi nan muna da dukiya a wasu a cikin kashi ɗari kashi biyar gare mu don mi aka barin wannan saboda su waɗancan su bar mutumin shi ma ya tashi kenan ɓarawo bai kama ɓarawo in ka faɗi nau zan faɗi naka wannan shine dalilin da ya samu ke cikin matsaloli na biyu ba a raba dukiya daidai ya kamata kowace rijiyon a bata dukiya daidai amma sai zamanto a'a diba wani ake yi wa zai kai mu ga biyan bukatun mu yau ana cewa mutum ya ci kuɗin ƙasa amma in ya yarda an ka azama sharuɗa bi kuma sai a ƙara mai wata dukiya ba a tambaye shi waccan saboda in an tashi zai biya musu bukatoci su cikin abubuwan da suke bukata dole matsalolin mu son ka tabbata akan kujera shine mushkilin duniya gaba daya in ka ce sai ka tabbata kan mulki sai ka sai da al'ummarka wannan ka'ida ne duk shugaban da ya tabbata kan mulki wallahi sai da al'umma ta wannan ko an faɗa ko ba a faɗa ba ko ina shi a duniya dama abin da faru suke so ke san turawa sannan kuma nan muna zamne su suna dinin kamar babu sa abin da yake faruwa ba na farko Allah ya sani na biyu kuma shine ku fito fili ku faɗa wa mutane gaskiya don duk yadda an kai ce gaskiya ta bayyana akwai wani gidan tele da ake cewa Vox Africa shi ya tona wani asiri wanda su ba su so aka faɗa ba duk Africa inda Faransa ta yi mulkin mallaka babu inda Faransa ba ta biya bashi kan gidajen da ta bari sai ƙasa guda Guinea Conakry sai ku ture ya ce ku kwashe hatta da kwalta ku sai da abin ku bani su presidential yanzu duk kasashen afirka ta cote d'ivoire ta ina ta ina ta ina duk hayaci muka ga france kuma makudan miliyarori ake zuwa musu duk shekara wani na taɓa zuwa wannan sun yi shiru duk presidential ta afirka inda france ta yi mulkin mallaka akwai biro na france babu babu matakin da za a ɗauka cikin ƙasa sai in sun sami shahadu wani na taɓa zuwa wannan magana kuɗin da muke aiki da su sunansu sefa koloni française en afrique waye taɓa ito yau wannan magana sai kwanakin baya shekaran jiya nake ji a yarfi wani dan Niger shi magana waye an yi bincike waɗannan kuɗin za a daina aiki da su koko ya kamata mu sai da zamu yi ya za mu yi kuɗin da muke aiki da su muke kashewa su ne suke yi muna kuma duk ƙasashen da Faransa ta yi mulkin mallaka kuɗin su gaba ɗai na ajiya suna can Faransa idan suna son ɗauka 25% za su ɗauka ba a wuce 25% in ya wuce 25% bashi za ka ɗauka kuɗinka ka ɗauki bashi wani na cikin su ya taɓa hitowa wannan ka sai cikin vox africa ka jiya to shi kenan dukiyar mu tana can wajen waɗansu suna cin ta kuma mu ce babu haihuwa saboda ka ƴaƴan mu su ci za a hiddo za a haƙo mai na ƙasar Niger matasan Faransa su sai su yi zanga-zanga su ce dan me za a bari a haƙo man Niger su in sun kai man su ya kai ni za su ci abinda suke faɗa fa kenan to dan haka ku bar azama musulunci kaya ku bar azama malamai kaya ilimi yayi rauni da mutum da yayi certificate sai a bashi ma'aikata ya rike ta yanzu ga dan university nan komai bai iya ba kuma a zo a ce dole sai sun yi lakwal abinda cikin wata cikin watan ga tara da ke aka lakwal ta wata ɗaya ko wata biyu yara ba su ba su da nivo mai kyau kuma an ce dole sai an yi karatu kai an hana ma tsiyarka ta yi aure in kaga cewa ba za ta iya yin karatun ba ko ba haka ba amma an bar mushe shi soyayya da ita yace yana ba ta bare bai zina da ita an bar gaye shi zo da ita shi soyayya su zo in za su yi rawa sai sun shiga cikin motoci suna yawo sun yawaci gari yan mata su fito saman ma port ba ta ma tsoron ta hado ta kanta ya fashe su yi yawo su yi wasa an yarda da wannan su yi rawa ya halatta su yi tantam ya halatta ayi menene ya halatta to kuma in kai kan kace wai sai a ce a juji zai baka tsoro ba za ka yi shi ba to wanda su ne matsalolin mu ku yi tsaye ku yi tsaye ku gyara muna karatu tukka musu daidai da aqida mu da addini mu in kace za ka bin kafirai wala su ka fitar da kai turkiya shekara ta 50 tana son ta shiga cikin tarayyar turai sun ka hada saboda musulmi ne an aza musu sharuɗa har na banza da yi sun dauka amma tambatar banza aka ce duk cikin masallacin juma'a kaza sai sun kashe masallacin juma'a kaza saboda masallacin ne sun yawa suka kashe aka ce sai an daina karantar da musulunci a lakol da sai i juska terminal sai in ka kai zaka shiga jami'a in kana sun karanta musulunci sun kace sun yarda har yanzu kuma ba a sa su ba shi yasa wani marubuci daga cikin manyan manyan marubuta yake cewa abin mamaki ƙasa wadda ta zamanto ita ce shugaba a cikin ƙasashen musulmi a duniya ta yi mulkin rasha ƙasashen rasha sun yi zama ƙarƙashin turkiyya lokacin da tana shugabancin musulunci a duniya amma yau ga su shekara hamsin suna son su zamanto kutal bundi wutsiya tambaɗaɗɗi a bayan turawa sun ƙi yarda kana son ka zan darni a cikin kafirai sun ƙi yarda kuma kai ne na farko a musulunci wannan sakamako ne to don haka a bari muna ƙarya duk abin da ya hana ma duniya zaman lafiya wannan rashin tarbiyyar da rashin imani ne kuma su turawa sun san abubuwan da suka aza daga ciki ko saurare mu da kyau ku shi na farko shine duniya ba a yarda mutane sawasiya suke ba ba dai suke ba Allah ya ce ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min zakarin wa unsa waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum 'inda Allahi atqakum inna Allaha 'alimun khabir kowa wajen Allah ɗaya ne amma sai suka kawo durwa da veto ƙasa biyar suke da durwa da veto da faransu da amerika da china da ingila da ina da rusiya su kenan duk abin da ƙasa guda ba ta yarda ba duk duniya ba ta yarda da shi ba in kuma sun yarda da shi su biyar to duk duniya ta yarda da shi da Allah wannan ba bawanci bane ba nuna cewa wadan Afirka ƙasa 54 akwai babu ƙasa duk mu duka an hada mu 54 mu durwa da veto guda wannan ba mamanci bane to ya za a yi a ce duniya ana son adalci ba yadda za a yi duniya ta zama na lahiya saboda haka sun san abubuwan da suka hana ma duniya ci gaba daga cikin sharrin da turawa suka haƙa ma duniya da bai ci gaba an hana ma al'ummomi su zaɓi abin da suke so duk shugaban da kaga ya tabbata akan mulki suna so ne in ka yi shekara arba'in in dai suna ɗasawa da kace a ce kana demokarasi ga Blaise Compaoré nan ya kashe wancan abokin shi shi kenan kullum demokarasi ce yake sai da abun ya kai ƙarshe jama'a sun ka fito za a kashe sannan suka abun ka sannan sun zo sun aza mu na bam na rarraba mu sai an ka dibi manya manyan kabiloli an ka rarraba su saboda tashi hankali zan ta tabbata cikin a duniya an ka zo an ka iske me yake da suna kabilar me yake da suna buzaye sai aka raba su aka ɗauki saura aka yanka aka kaɗo cikin Nijar aka ɗauki saura aka yanka an ka kai cikin Mali saura cikin Aljeri saura cikin Mauritania saura cikin ina kabila guda mai tarihi guda a barsa ta haɗa kanta ta yi addini aiki saboda in kuna da tunani iri guda asalin ku iri guda za ku yi aiki amma rarraba su kullun rebel ta kaka ji kaza kaza kaza kaza illa ne su ma zo aka caccakula su Niger Nigeria Guinea Conakry Senegal wacce wacce wacce ga sunan kai yanzu kana ba fulatani dan Nijar ko kuma Hausawan ma da suka raba su dibi arewacin Najeriya shike da alaka da Nijar kudancin Najeriya shike da alaka da Benin inda arna suke amma sai suka rarrabu sai suka dauko nan rabin musulmi suka raba da arna wadancan rabin musulmi suka zo suka hada su da rabi da arna ina fatan kuna fahimta ta don saboda kullun a zamna ana rikici kaga Najeriya har yanzu babu zaman lafiya har yanzu Benin har yanzu ana ta nuna musulmi bambanci to amma inda musulmi suna haɗe wuri guda kaga samun fahimtar juna kuma a samu maslahohi waɗanda za a haɗa juna suna da kyau amma duk an rarraba yanzu da ka tashi nan kana bahaushe kana hausa da ka ƙetare nan ga iyaka sai ka ce wallahi wannan dan faransa ne mutum asalin ku guda kakan ku guda mahaifin komai na ku iri guda amma kana shiga na an ce ma bako shi ko yana shigowa nan an ji mishi bako saboda kullum su zamanto su za su ci gaba da mulkan sai suka zo suka rarraba haka sun kai makurdawa ku diba suka ɗauki saura cikin iraki saura cikin suriya domin kabila guda in tana zaune lafiya za ta iya ci gaba ta amfani al'umma kuma a amfani da ita da haka wannan sharrin su suka shirya shi ƙaryar da ake yi a zo a ce akwai da'ish kun suna cewa da'ish ɗin hukumar islamiyya babu wani da'ish ƙarya suka su sun ka kirkiro da'ish dalili kuma mu dai mun san kasar iraki ba a yi makamai ko ba ka ba tun zamanin saddam ba a yi makamai ko ba ka nan bane kullun yaki ne akai ya akai suka sa wani na ga basu makamman da suke yaki ya kamata mu yi wannan tambaya waye basu makamman da suke yaki har yanzu a ce kasashen duniya manya manya suna yakar su amma sun kasa cin musu wani ya kawo wannan su ne suka kirkira wannan su ga sai da makamai shekara biyu da suka wuce a Libya aka iske makamai da nimero na America jiragen sama sun zo sun zuba su sun kai ton nawa cikin sahara saboda abinda ake so mutane cikin sahara su sai su dauka su ta kashin kansu kuma an zo an ce a'a ai akwai ta'addanci a duniya waye dan ta'addar miye sababin ku zo ku ba mutane ba su suka ku aza musu ba su suka na ƙarya ku haddasa yaƙuƙuka gashi nan ko ina duniya ba ta zama don saboda ku kawo saboda ku kawo saboda ku kawo sojojin ku saboda ku kawo sojojinku a cikin kasashen mutane sannan kuna cewa ba ku son a yi hijira mutanen suriya an zo an bata kasarsu an kashe an yi komai kuma an ce a ba su shiga turai ba su shiga amerika to da wani dalili don me kun ka kibarin su a cikin kasashen su waye tambayar kan wannan babu wanda ya magana kan wannan to don haka duk shugaban da ya ce yana son al'umma yana son a yi aiki da adalci duk shugaban da yake kokarin ya tabbatar da adalci duk wanda yake son a tabbatar da tarbiyya a cikin ƙasa sai sun ga baya gare ko ko sai in sun yi kokarin su ga baya gare Allah bai ba su sa'a ba wannan ka karanta tarihin duniya ka gani ko a wajen su kake ko ba a wajen su kake ba wallahi sai sun yi kokarin garin baya gare ka kaga George Kennedy shugaban ƙasar America da aka ga alamun zai saba ma tsarin su halbe shi aka yi har yanzu kuma ba a san wanda ya kashe shi ba a ƙasar Amerika wannan Martin Luther wanda yake bakin mutum ne mai fafutuka a ba babban mutane haƙƙinsu Amerika an ka kashe shi amma suna uwayen shugaban abin ga yancin ɗan adam ina shari'a ba mu sai lokacin da za a yi ta ba shugaban ƙasar Ghana Kwame Nkrumah waye kashe shi su suka sa aka mai kudita Patrick Lumumba zuwa an kai an ka kama shi an ka daddatse naman shi da kasan ana yin guntu guntu wajen abin ga aka hallaka shi ba musulmai bane ba amma saboda suna son a tsaya yan ƙasa su amfana da dukiyarsu waye kashe su ba su faɗa muna ba bare a nan Nijar an kashe shi don mi saboda ya wani laifi a'a saboda yana son turawa a fiddo mai al'umma ta samu yancin kanta sun kace a hallaka shi to ma sankara waye kashe shi da hannuwa aka kashe shi saboda ya ce za mu ci daga abin da muka noma mu sa sutura daga abin da muka noma suka ce a kashe shi shugaban kasar faransa yana ce mai hankali ya ce maganganun da kace gaya mini ni shugaban kasa ne fa ka sani ya ce na gaya maka ni ba tsoron mutuwa ya ce kana ganin sakamako haka sun kai sun kashe shi waye magana babu ga su gaddafi nan kwanakin baya kuna gani a zo cikin kasar ka a kashe ka a ce a'a bayan kasar bane so kashe shi wani na kashe shi ba ai magana ba saddam waye kashe shi sun yi shiru ba su magana ba kullum su ce akwai makamman nukiliya ina suke suna ta ƙaryatar da kansu shugaban kasar isra'ila isaac rabin yake cewa ku zo a shirya mutanen nan mu raba ƙasa biyu kowa ya karɓi tashi sai aka sa yaro ɗan shekara goma sha uku sabin daga halbisha isra'ila shugaban ƙasa su ne fa saboda duk mutumin da yake son a yi adalci ba su son shi najeriya wa ya kashe murtala musulmi ne mai adalci yana zuwa sallah shi kadai masallaci sallah asuba suka sa aka kashe shi saboda zai zamanto misali nagari a musulunci kuma ya zo ya sa ƙasa ta ci gaba suka sa aka kashe shi so a bace me yasa aka kashe su saboda sun yi tsaye sun ce ba su tsoron kowa sai Allah aka bi hanyoyin da za a bi a kashe su ko ba ka nan bane sannan kuma suka zo sannan kuma suka zo suka kashe tafawa balewa ko ba a kashe shi ba Ahmad Bello an kashe shi ko ba a kashe shi ba me yasa aka kashe waɗannan mutanen da wani dalili aka kashe su saboda ka duba Najeriya har yanzu har yanzu abubuwan ababen da su tafawa balewa suka bari a Najeriya shi da ake amfani da shi ta yi university ka gani jami'ar da ya musu lokacin da za a yi ta cewa in yana yiwa daga Zaria zuwa Sokoto aka ce ba a yin haka nan yace to a dibe ta ta kai kilometer 70 zuwa 80 jami'a guda har yanzu ita ce Najeriya take amfani ita babu wata university a Najeriya irin ta waye wani aiki babu su tafawa balewa ina jin labarin matar shi gidan da ya bar gidan laka ne ana masa tambaya a BBC saboda al'umma suke son ta ci gaba sun yi bokon sun san Allah ba wai boko na sun kai sirfan ba wa abbayan kashe su ko an faɗa ko ba a faɗa ba mun san kosuwa ne abbayan kashe su haka aka yi a Cameroon suka amshi shugabanci daga musulmai suka ba kafiri ga sinadar suna gara musulmi azaba a hijo musulmi ne amma sai aka bi shi aka shabde ta majar kirista ko da zuwa doka gashi nan ya ba kiristanci dama kamar dai musulunci bai taba zama ba a Cameroon kamar dai daula ta Shehu Usmanu dan Fodio bata taba tabbata ba cikin Cameroon ya aka hakan ga sai kun ba mu amsa lokacin da shugaban kasar Najeriya wanga wa yake da suna wanga da ya mutu yar aduwa sai aka zo da aka gane bai da lafiya aka sa kafiri kun ga abin da ya hafa muna Boko Haram ba wai Najeriya ba duk yankin ga na musulmi kowa sai da tsantaka ana dibin a'a kaza kaza kaza kaza kuma ba karewa sai ba kuna gani Haile Selassie shugaban kasar Ethiopia ya taho da America suka sa shirya mai kuri ta aka kasa shi waye sa aka yi wannan duk su abbayan wannan aiki Mandela an so kashe shi so da yawa an kasa Fidel Castro wanda ya turo su abin likitoci a nan Niger na kasar Cuba sun so kashe shi shekara hamsin suna adawa da shi ba wai dan shi na musulmi ba saboda shi na son al'umma ta yana son tarbiyya Idi Amin Dada lokacin nan suka so su sa a juyin mulki ba su samu dama ba suka so kashe shi yace shi kafiri in ya shigo cikin sallah sai a kama da sare da ƙarya ce sai yayi sallah da ƙari aka kama sai sun yi sallah suka sa aka kore shi Saudiya ya mutu sai kuture suka sa aka shirya mai kudeta saboda ya ce bai yarda da bauta ba aka shirya mai kudeta da Batairi Sir bai zo Faransa ce made gol gani da ka aika a kashe ni gani nazo da kaina ba su tsoro da diska mara na abin ga jine ko na kiri waye sa aka je aka halbe shi turawa saboda ya tsaya ya fiddo dukiyar kasa ta yana son a yi aiki da ita robert mugabe gashi nan har yanzu tsoho mai dan karhe suna son su kashe shi ba dan yana musulmi ba saboda ya ce bai yarda da walakanci ba al'umma ce al'umma ce ta zai tsare ta shugaban kasar venezuela fagez su waye kashe shi sai da aka gano ashe da wasu mutane aka gama aka bashi fazon ya ce mutu waye wannan aiki turawa suka yi wannan aiki yasir arafat waye bashi fazon a faransa ya mutu mata ta yi nationalité française gare ta ya kasar faransa ce don mi suka yi hakan ga da ya mutu dukiyarsa gaba ɗai dukiyar shi gaba ɗai ta ɗauke farsu da su amfani da kodala ba waye wannan aiki to abin da muke so duk mutumin da ya ce zai tsaye shi ma al'umma ta aiki sai sun san matakin da su ɗauka ko su bi hanyar kashe ka ko su bi ka tabbata akan mulkin ka don ka bar su abin suka yi ko su haɗa da mata su mallake ka da mata wannan hanya ake bi kaga Leopard Sedar Senghor babban marubucin Afirka da sun kaga alamun yana da ilimi suna son su amfana da shi a samu yayi musu aiki tun da mailimci na sai suka dauki ƴan masarautar Faransa ƴan masarautar France suka bashi aure Senghor shina mulki a ajiye koma ce cigaba da rubuce rubuce koma yana cewa bakin mutum kaza da yan mutu kafiri shina da babbar bibliotheque sana cikin Paris sannan sun ka turo mu daga babban zadi Abdullahi Wad sun lallaba sun bashi shina dan batu da yake aure da ita wai suna cewa kuma shi babban shugaban kasa ne ya san ciwon kai ne zai kare interior african ya kamata a sa karatun tarihin yakin duniya na biyu yan faransa su san cewa african su suka tallafa musu amma kuma wata ba tura ce kafira ce to haka suke biya blaise compaore da aka tashi kashe sankara sai da aka aura mai gidan ufiye wancan ya gaya mai tare suka yi komi yace zaka aure ta shi ya gane amma bai gaya mishi ba ta wannan hanya suka bi suka kashe shi arafat sun bashi batura sun halaka shi sai a shirya maka sharri Salvia Berlusconi Prime Minister Italiya ta mace aka bi aka zo yarinya a shekara goma sha shida sha uku ne ko sha shida ya kasar Maroc aka zo aka tona mai asiri ga duniya aka wace da shi shugaban bankin duniya aka haɗa kai da wata karuwa ta Amerika ya kasar Guinea Conakry asalinta tana can suka ce ta ce ya neme ta aka watsar da shi ministocin Dubai aka nemi Dubai ta ba Turkiya bashi ta ce ba ta bayarwa aka ɗauko jarida ministan Dubai ɗaya daga cikinsu yana kwance tare da 'yan matan Turki bakin flash. gashi daga shi sai guntun wando aka ce sauran tunanin ta yi suka ce to ku bari kuna kuke so ana baku Clinton aka shirya mai sharri da mace kun gani yadda karshen mulkin shi ya kasance ko ba haka ba to dan haka abinda muke son mutane su gane waɗannan abubuwan su ne ake bi ana ɓata tarbiyyar al'umma ana bi an ki faɗa mu gaskiya a ce ƙasashenmu ba mu da arziki arzikin mu shina nan a ce muna kaza mu mun san kirkiro muna matsaloli ake yi ko ta hanyar kaza ko ta hanyar kaza kana shugaba ka tai taro a sa ƴan mata su shiga cikin otal tare da kai masu tsaron ka suna nan sai mace ta shiga da ka neme ta dama akwai kamera shikenan sai su riki su ce ma to zo ta shi an gwada maka duk umurin da an baka in ka kiya za a yaɗa hoton ka kuma suna adda ilimi su nuna cewa na gaske ne ka nemi mace ga ka kundu ka za ka yi dole kai biyayya to ku sani waɗannan abubuwan mun gane musulunci ne yake damun su musulunci yake damun su faransu zan kato wata shida da suka wuce ko zuwa wata tar kun ji wata magana da muka yi manya-manyan professor na france na sociology guda hudu suka ce suna ba da izinin a sa tarbiyyar musulunci cikin france aka buga musu waya kuna son ku yi forsen mutane ku sa su cikin addinin musulunci suka ce ba aqidan musulunci muka ce ba tarbiyyar musulunci don me suka ce dalili na farko shine cewa musulmai ba su taɓa wuce mahaifansu ba in kana da shekara mahaifi na da shekara tamanin ɗansa yana da shekara sittin yana biyayya gare shi su ko ka'ida da yarinya ta kai sha takwas tana da izinin ta kawo ƙaso cikin gida ta kwana da shi cikin gida mahaifanta ba su da izinin magana suka ce dalili na biyu kuma saboda musulmai ba a taɓa ganin mutum ya kai mahaifin shi mai zon da ba ko ba ka nan bari su ko ƴaƴansu sai san valentine abin ga fevrier ne sai ya siyo flare ko da yake zuwa ya ce daki na kaza numero kaza sai a ce wannan tsoho ya kauta shida da mutuwa ya manta da shi sai wai rana guda ce za a zo a sayo fular a nuna soyayya soyayya kullum ne ake yin ta inda ta Allah da annabi ci ko ba kadan bane suka ce dalili na uku inda ake barin musulmi suna zuwa suna yin sallah suna yin wa'azi nake son cewa mafi yawancinsu za su za a ga 'yan gidan kason sun daina yin wannan aiki kashi saba'in za su daina wannan aiki amma inda ba a barin musulmi suna zuwa wajen wa'azi za ka iske sun ci gaba da aikata fiye da abin da suka aikata wannan satin za a zaɓe na france akwai tele ta isra'ila ana kiranta event card suka ce abinda a cikin france masallaci dubu biyu da ɗari biyar sannan suka ce akwai limami dubu ɗaya da ɗari takwas me yasa suke wannan statistic abin da yasa suke wannan statistic saboda musulunci suke tsoro to don haka ku sani cewa mu abin da muke son mutane su gane cikin 'yan siyasa akwai nagari akwai wanda ba nagari ba cikin malamai akwai nagari a cikin wanda ba nagari ba cikin masu kuɗi akwai nagari akwai wanda ba nagari cikin iyaye akwai nagari akwai wanda ba nagari ba wani babu ruwa ne al'umma sai ta lalace wani babu ruwa ne ƴaƴan su ta lalace waɗansu malamai babu ruwan su al'umma su ta lalace ana kasuwanci da mata ba a magana muna gani ana sawa fitsara cikin ƙasa ba a magana tarbiyya ta lalace wa bil walidina ihsanan wannan ƙauyanci ne abinda muke so mutane su yi hankali da wannan sannan abu na ƙarshe muna son mu gaya ma masu kuɗi wallahi sai Allah ya kaskantar da ku gaban shi in ba ku yi batun da nan duniya tallar da kuke ɗaukar ɗiyan talakawa ana yi cikin tele a zo a ɗauki yarinya a yi talla da ita tana rawa tare da ƙatta ko ‘yan mata ko kuma a ɗauki hoton yarinya mai kyau don saboda a bata waɗansu kuɗi wallahi wannan cin amana ne ƙara kuke yi ba addinin musulunci kana da mata mai kyau kana da ɗiya mai kyau ka san daɗin kuɗi ku ɗauko ‘ya'yanku mata ku kawo a ɗauke su a yi salladan saboda ku samu kuɗi amma ku ɗauko ‘ya'yan talakawa ku zo ku ci da su za ku yin talla wallahi wallahi wannan cin amana ne zancen wannan kuma ku ce a'a sun ga dama za a ba su kuɗi kai ka san daɗin kuɗi ka sa a doki ɗiyarka ka sa a doki matarka amma sai ka mutum ya zakuwa su sun ɗauki ƴaƴansu sun kai su inda za su ci gaba inda za su yin karatu ku kuma ƴaƴanku ana ana kaɗa su cikin halaka kuma an ce kowa shi shuru ba a magana wallahi ba a yi shuru kuma wallahi ku tashi tsaye wa lokaci ya kai inda in babu bincike kan waɗannan al'amuran na rantse da Allah da ya halicci wallahi ba mu samu mafita ba yadda za a Allah shi taimake mu muna zama ne ba mu taimaki addini ba ba mu san ciwon kanmu ba in babu tarbiyya yadda ta lalace ke da turai su suna son su gyara ta su kunji suna cewa a sa tarbiyyar musulunci mu ko muna nan muna cewa sai an kawo kafirci a cikin kasashen mu wallahi Allah bai taimako mu babu wanda zai hidda mu cikin matsala wallahi sai mun bi Allah wannan aya ta ɗauka muna lokaci mai yawa sai ai hakuri saboda bayanai ne masu muhimmanci nake ganin ya kamata mu kawo su saboda bamu san halin abin da zai zo zuwa gaba ba abin da muka faɗa ya zama to dai Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure Allah gafarta mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh